daidai da tara ga watan hudu miladiyar isa dan maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2023 dan dasawa daga inda muka tsaya na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka a jiya mun ware tafsirin suratul asr muna bayani kan imani akan nan lokacin da yanzu za mu sake karanta farkon sura zuwa ƙarshen da don mu samu gida ta a yau idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wal asr ina rantsuwa da lokaci innal insana lafi khusr lalle mutum yana cikin asara illal ladina amanu wa amilus salihati sai dai wa'anda suka yi imani suka yi aiki na kirki wata wasau bil haqqi wata wasau bis sabr suka yi ma junansu wasanci da gaskiya kuma suka yi ma junansu wasanci da haƙuri a jiya mun ware tafsirin wannan sura muka ce allah subhanahu wa ta'ala yana rancewa da duk abin da ya ga dama na daga cikin halittun shi shi yasa ana allah subhanahu wa ta'ala ya rance da zamani ya rance da lokaci wanga wanda muke gani sai ya tawaye mu shiga marece mu shiga dare mu shiga wuni wannan shine lokaci wanda Allah subhanahu wata'ala ya rance da shi a cikin wannan sura amsa wannan rantsuwar da Allah subhanahu wata'ala ya ita ce ce innal insana lafi khusr lalle tabbas mutum dan adam yana cikin asara kamar mai tambaya yayi tambaya dukkan ɗan adam ke cikin asara sai Allah subhanahu wata'ala ya wuce wani bangare daga cikin mutane yace su kadai ne a cikin mutane wanda sai asara yake zana musu su siffa ta farko yace su ne wanda suka yi imani suka yi imani da Allah da manzon shi suka yi imani da abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da tafai da surar rukunin imani wanda a jiya duka mun yi bayani akan su za mu dawo a kansu ba a yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da gaya musu sai ce wa amilu salihan suka yi aiki aiki wanda yake na gari suka yi aiki na kwarai kamar yadda ajiya mun gani cewa imanin da adam bai tabbatuwa bai cika mai imani dole sai ya gama shi da aiki saboda malamai sun ce shi imani gai ne da baki kuma kudircewa a zuciya da kuma yin aiki da kafai da haka Allah subhanahu wa ta'ala nan da yace illal ladina amanu yace sai dai wa'anda suka yi imani sai ya kara da cewa wa amilu salihah idan bayan sun yi wannan imani kuma suka kara da aiki wanda yake aiki da kwarai aiki wanda yake na kirki shi yasa jiya mun gani cewa Sheikh Sa'di a cikin tafsirin shi a cikin littafin shi tafsir kalimur rahman yana cewa mutane a cikin wannan asara da Allah subhanahu wataala ya kai kana biyu akwai wanda yayi asara asara wanda ta baki daya wanda shi nan ba shi ake magana ba da aka ce illal ladina amanu wa amilus salihat shi wannan wanda wannan asara ta baki ne bai shiga ciki saboda shi ya riga ya rasa na warkon ya rasa imani shi ne wanda shi bai imani da Allah subhanahu wataala kuma bai sai ma ya imani da dama za mu shi ra'ayi da bai imani ba daga shi ne wanda ya yi asara wadda ta asara baki daya asara da ya yi ta a nan gidan duniya kuma ya yi ta a ranar gobe a kiyama sai kashi na biyu ce su ne wa'anda suke yin asara a cikin wani abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da shi kamar wanda za mu gani musulmi ya yi imani amma wajen yin ayyuka za ka same shi a baya kaga wannan imani shi gurgurtacce ne wajen saba ma Allah za ka same shi a wurin wajen yin aikin da'a za ka dinga samun shi yana yin baya-baya Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ƙara nuna mu ya ƙara tabbatar mu cewa lalle tabbas dan adam cikin asara ya sai ya mu cewa sai ya yi imani da shi bayan ya yi imani da shi kuma sai ya yi aiki aiki wanda ya daga gani domin gayya cewa addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala da ya saukar da shi bai bar mu haka ba bai bar mu bai ce kawai mai imani sai ya aiko mu manzo kuma da ya aiko manzo shi ma manzo Allah subhanahu wataala bai bar shi haka nan ba bai bar shi haka nan bai ce mashi je kawai ka kira mutane da imani su yi imani su bauta mun kadai sai ya aiko mashi da littafi Allah subhanahu wataala yana ta mu cewa a cikin wannan littafi akwai bayanin komi da komi bayan wannan Allah subhanahu wataala bai bar mu ba da littafi kadai saboda ya san cewa a cikin littafi akwai abubuwan da sun zo a jimilce wanda suna bukatar bayani akwai abubuwan sun zo a sake suna bukatar abin da zai zo ya kayyade su da sauransu ne wanda suke a cikin littafin Allah subhanahu wataala aka sai ya kara wannan shi da hikima wanda malamai suka kai akan cewa wannan hikima ita ce sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisan shi yana cewa ala inni yuridu alquran wa mithluhu ma'ahu lalle ni Allah subhanahu wataala ya bani alqur'ani da kuma wani abu irin alƙur'ani shi ne ke nan wannan su ba don koyi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan don idan bawa ya tashi wani aiki cikin aikan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da su ya tashi wata bauta cikin bautar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da ita ko ya tashi kin yin wani abu don ibada to sai ya yi masa koyarwa da Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so sai ya yi ya kyauta da wannan aikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzon shi koyawa shi ya samu mutum zai bi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi zai gani sabon manzon Allah suna tambaye shi ko ba abin da suke yi a kai da nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce illal ladina amanu wa amilus salihat suka yi aiki aiki wanda yake na gari to ya ne mutum zai yi ya yi aiki na gari ko kuma ya mutum zai yi aikin da zai samu takowa a ranar wajen Allah shi ne Allah su hana wata ala ya tura manzan shi kuma ya gayi cewa duk wanda ya yi aiki ba irin na manzan shi ba zai karɓi wannan aiki dole wannan aikin da Allah su hana wata ala ya ce mu yi don mu fita daga cikin wa'anda suka yi asara dole wannan aikin sai mun yi shi a bisa yadda Allah su hana wata ala ya ke so kuma koyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzo Allah yasa aka kawo shi abu Allah yayi abu Allah a gaban sahabbai yace musu duk wanda yayi abu Allah ta irin wanda abu Allah yace yayi sallah raka'a bai ambatar bai ambatar komai a cikin zuciyar shi sai Allah to Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta mashi abin da ya gabata da sunan shi dan manzo Allah yayi wannan dan ya koya musu abu Allah don su san yadda ake yin arwalla saboda dan mutum ya tashi yi arwalla ba yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi Allah subhanahu wataala ba zai karɓi wannan arwallan tashi haka ya tashi yi sallah ba yadda Allah subhanahu wataala ya umarci manzon shi ya koya wa mutane ba Allah ba zai karɓi wannan sallah ba idan idan muna son mu fita daga cikin wa'anda suka yi asara yadda Allah subhanahu wataala ya kai to dole sai mu yi aiki aiki wanda ke da gari mu wannan aikin dole sai mun koye shi a yadda aka koyar da shi a cikin addini a yadda manzon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi shi yasa ya tashi ya sallah yace masahabban shi sallu kama ra'aytukum usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga nayi sallah haka yana cikin masallaci wani ya shigo ya yi sallah ya yi ta ba daidai ba dan manzon Allah ya nuna mu cewa aikin nan wa bai karbuwa aikin nan bai karbuwa a wurin Allah sai an yi shi yadda Allah subhanahu wata'ala ya koyar da shi yadda Allah ya fi so ya ce wannan ba Allah ya je ya sallah bai yi sallah ba ya ƙara dawo ya je ya ƙara yin sallah ya dawo ya ce mishi ya je ya sallah bai yi sallah ba har aka yi su uku yana zuwa yana mai gashi ƙarshe har ya kai ya ce la'ursin gaira hali ban iya wata ba wadda ta yi wa gayakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi idan ka tashi sallah ka yi kaza ka yi kaza manzo Allah ya koya mishi yadda ake sallah shi yasa manzo Allah ya wuta hashi tare da sahabban shi yake yin ayyukan haji wanda ayyuka ne suna bukatar lokuta ana yi kusan kwana uku biyar ana aikin haji balle su da suke tare da madina zuwa maka akwai hukunce hukunce wanda suke tattare da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai koya musu ba gabaki ya gaya musu ya tura su ya ce su je su a sai ya tai tare da su yana yi suna gani da ya kare ya ce musu kullu an manasikakum ku riko daga gare ku amsa daga gare yadda za ku yadda ake yin aikin hajji idan kun kun tashi aikin hajji ku yi yadda kuka ga ina yi shi yasa suka dinga bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yayi suna yi ba dan komai ba wannan dan aikin su ya zama karfafe ya zama aiki na gari idan wannan ke nuna mu cewa dole mutum aikin da zai yi ya samu ya yi daga cikin wa'anda Allah ya ce suna cikin asara dole sai ya yi aiki a bisa koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba sai ya yi bai banda kai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin addini wanda baya a ciki to baya tare da mu man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min huwa duk wanda ya kirkiri wani abu yana ganin addini yasa malamai ke cewa lamurra na shari'a akwai abubuwan tawfiqiyya babu yadda za a yi mutum ya ce shi sai ya kara a ciki a a yadda aka ashe mutum haka nan ne zai yi dukkanin ibada mutum dukkanin shi ba azumi ba muke yanzu mutum ba zai ce zai yi azumi ba zai sha ruwa ba har sai ya kai sallah asuba idan yayi wannan ya saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aikin shi yana yiwa a karɓar shi saboda ya yi shi bayan da ake so ba ko da ko yana da ƙarfi yana iyawa nawa daga cikinmu ne in aka ce a yi sallah raka'a hamsin zai iya yin tsaye ina amma ko ba zai yi raka'a hamsin ba saboda raka'a hudu aka ce ko biyar ya yi allah subhanahu wa ta'ala ba zai karɓi wannan sallah ba idan wannan ke nuna mu ba a yi addini ko kuma wani aiki wanda ake nema allah da allah subhanahu wa ta'ala da san rai ko kuma da yadda na ga wasu suna yi ko da ba haka ba a ana yi ne yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya koyar yadda umarci manzon shi koyar da al'umma shi yasa malamai suke cewa aikin yana da sharaɗa guda ne wanda sai ya cika su ne ake karɓar shi sharaɗi na warko shi ne a tsarkake niyya a yi wannan aikin da Allah subhanahu wa ta'ala sharaɗi na biyu kuma a kasance an yi wannan aikin ne saboda an yi wannan aikin ne bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan da haka idan mutum yana so ya yi ta daga cikin wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce suna cikin masu asara a nan duniya kuma da lafira to sai ya yi aiki wanda yake aiki na gari mu wannan aikin bai tabbatuwa ba zai yi shi a kan shi ba ba zai yi shi a yadda yake dama ba wasu bayan Allah daga cikin sahabban manzon Allah wasu bayan Allah daga cikin sahabban manzon Allah sun shiga wajen iyalin shi suka tambayi ibadan manzon Allah wani ya tambayi sallar shi aka gaya mai yadda yake sallah wani aka gaya mushi yadda yake azumi wani aka gaya mushi yadda yake mu'amalar shi ta auratayya tsakanin shi da iyalin shi da suka wuta su uku ne guda ya yi alkawarin cewa shi daga yau zai dinga azumi ba zai taba kamar sun rena wannan aikin da manzo Allah ke yi kamar sun ga wannan aikin yayi kadan a cikin annabi yake yi shi kamar yadda ruwaya ta zo ana cewa ka annahu tafaluwa sun rena wannan aikin sun ga yayi kaɗan da suka wuta ɗayan sai ce shi zai dinga azumi ba zai taɓa buɗe baki ba kullum zai kasance yana azumi ka gani a hankalce idan mutum ya ce kullum zai kasance yana mai azumi kuma yana da gari yana da layiya za ka ga yana iyawa kuma za ka ga aikin alkhairi ne wanda kullum yana cikin lada zai dinga samun lada amma za mu sha wani manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ɗayan kuma ya ce shi ba zai kusanci mata ba daga yau inda mata wani nau'i ne na jin daɗin duniya wanda suna iya shagaltar mutum daga bauta ma Allah ya ce shi daga yau ba zai taba ba zai ƙara kusantar mata ba ya gama da mata har abada shi kuma guda ce daga yau zai dinga yin tsaye kullum yana kiyamun da yi kullum in dare ya yi ba zai kwanta bai kwana a sai sai ya ta yana kuma allah su hana a gani dukkan waɗannan ayyuka ne na alkhairi wanda a hankalci za mu gani ne cewa waɗannan ayyuka ne wanda za su kusantar da wa'anda bayi da allah su hana wata saboda allah su hana wata shi ya umarci da a dinga kiyamun da shi ya umarci da a dinga tashi ya ce ma annabi shi dinga tashi yana yin kiyamun dare kuma annabi ya umarci bayan allah da su dinga yin kiyamun dare yana aiki ne na kwarai amma da suka wuce gona da iri a cikin wannan aiki manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kira su ya ce ni manzo allah sallallahu alaihi wasallam ina azumi kuma ina cin abinci idan ina yin azumi kuma ina ajiyewa wasu kwanuka ba na azumi ci abinci kuma ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina auren mata kenan wani lokaci manzan Allah yana kaunar cikin mata kuma yadda hadisai sun tabbata cewa wannan kwanukan da muke tunkara kwanan goma karshe na Ramadan idan sun zo an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kaurace mu dukkan matan shi ya koma masallaci ya ta ibada kenan wani lokaci almanza Allah yana kaurace mu mata kuma lokaci yana zo musu shi sai ya ce wa tazawwaju nisa ina auren mata wani lokaci in zo musu wani lokaci in kaurace musu yace kuma ina kwana ina kiyamun laifin da dare kuma ina kwantawa da huta wani lokaci yana yace kuntu anamu wa aqumu wa aqut ina yin tsayuwar daren kuma ina kwantawa ko huta sai ce musu yace kamar rage ba an sunnati fa laysa min duk wanda ya juya kai daga sunnata to ba ya tare da ni yan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baya tare da mutum ko kuma aikin da aka yi ba ruwan su babu hannun manzo Allah a ciki to ka kai tsammanin wannan aikin da shi zai samu lada a azumi ma zai samu na kalafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina wannan ke nuna mu cewa aiki wanda zai zama karfafe aiki ne wanda sai an yi shi a wasa koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin sufofin aika wanda suke karbabu wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so irin ayyukan da idan mutum ya gwada ba zai bari ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ahabbul amali ila Allah adwamuha wa yaqallat mafi kyawun ayyuka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa'anda aka dade ana yi aka rika guda kullun ana yi ko da ko ɗan kaɗan kenan ka gani ba mutum ya kinkimo abin da bai iyawa ba ba mutum ya ce kullum sai ya yi kyamun da ba rani kuma bai iyawa da ya yi sati biyu sati uku ba ma bayan ramadan abin ga in ramadan ya sha shi ce zai ci gaba da kyamun da bayan ramadan har sai kullum sai ya yi sai ya ta sati biyu karshe sai ya bari idan ka gani wannan duk cikin ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala yake so Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah ce ayyukan da Allah ya yi so su ne wa'anda aka dade ana yin su na abocinsu ya rike guda kullum yana yi yadda ya saba yi bai bari ba ko da tasbihi goma ne mutum ya rike duk sai duk bayan sallah asuba ya tasbihi goma to wannan yayi soyuwa gare shi ga Allah subhanahu wataala da yace zai yi tasbihi dubu kuma da ya wara bai wuce yi wata yana yi ya bari idan Allah subhanahu wataala a cikin ayyuka ma yayi san aikin da an kama za a yi tayi za a yi tayi ba za a bari ba Allah subhanahu wata'ala ya karbi rabbawa ya haka kuma manzo Allah shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya cewa tabarakal ladhi bi yadihi wa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan amala ana Allah subhanahu wata'ala ya ce wanda ya halicci rayuwa da mutuwa dan ya jarabta ku dan ya gani a cikin waye wanda zai yi kyautata aiki bai ce liyabluwakum ayyukum akthar amala bai ce don ya jarabta kuma ya ga wane da ya yi yawan yin aiki kenan yawan yin aiki a addini ba shi ne abin lura ba a yawan yin aiki wanda yake an kyautata shi aiki wanda yake ingantacce an tsarkake niyya an yi shi don allah subhanahu wa ta'ala kuma an bi koyarwar manzan allah sallallahu alaihi wasallama a bisa wannan aiki wannan shi ne aiki wanda allah subhanahu wa ta'ala ya zo ba aiki mai yawa ba kuma bawa zai zo waye ta yi kuma bai iya kai labari yana yi shi ko kuma wajen neman sai ya yi da yawa ya kala ba mu sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan wannan kin ta mu cewa tunda Allah subhanahu wa ta'ala ce in lallani na amu wa amilu salihan kenan dole za mu yi aiki to dole wannan aikin sai mun tsayar da shi ya tsaya a kusa koyarwa da Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu kyautata wannan aikin Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ruhu ayyukum ahsanu amala dan ya gani wane ne zai yi kyautata aiki a ciki shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa a shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta kyautatawa a sako hakkisa ran da Allah subhanahu wataala ya bada umarnin a kashe ta misalin wanda ya kashe rai a kashe shi Allah subhanahu wataala ya yi umarni da wannan to har shi wajen kashe shi Allah subhanahu wataala ya ce a kyautata mashi kafirai ana yaki da su a wajen yaki Allah subhanahu wataala ya yi umarni wajen wannan kisan ka a wulakan da gawo su ka a musu kisan gilla wanda ya kisa na wulakanci a'a a sare wuya rai to shi kenan ya isa ba a dinga sassara hannu daban ba a tsara kawa daban Allah subhanahu wa ta'ala da bandanci sun hana kenan wannan ke dawo Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta kyautatawa a sako har ya kai ga cewa idan mutum ya tashi yanka dabba ko wani abun yankan shi to ya koda abun da zai yi yankan da shi ya koda shi dan dan ya hutar da wannan abun yankan da shi kai matuƙa a cikin kyautatawa ne dan haka duk ayyukan da za mu kyautata su in za ka yi sallah za ka yi ibada ta sallah nafila ce to ka yi ƙoƙari kasancewa wannan nafila Allah subhanahu wata'ala ya umarci a yi ka aje lokacin da za ka wannan nafila manzo Allah ya ce ba a sallah a wannan lokacin kuma idan ka tashi ka kyautata wannan sallar taka wannan shine aikin da Allah subhanahu wata'ala zai karba ga bawa ya kasance ya shiga cikin ya yi daga cikin wanda Allah ya ce suna cikin wanda suka yi asara inda Allah ya ce dukkan yan adam sun yi asara sai yake gaya mun wa'anda ba su yi asara ba ya ce ta ya ce illan da nina amu wa amin shari'a kenan aiki na gari kamar yadda muka gani bai tabbatuwa sai a bisa koyarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka Allah subhanahu wa ta'ala bai kallon shi bai karɓa shi sai an yi shi a bisa koyarwa manzan shi a bisa yadda ya umarni Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da gaya musu kuma wa'anda ba su yi asara ba ba su cikin mutanen da suka yi asara ya ce wa da wasu bilhaq suka yi ma junansu wasanci da gaskiya a nan malaman tafsiri sun yi sabani a wajen fassara da ya ake ce ma alhaq ana wasu daga cikin su suka ce littafin Allah subhanahu wa ta'ala saboda a cikin shi duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka a cikin littafin shi gaskiya ne wasu kuma malaman suka ta akan cewa annabta da aka sauka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce dukkan wani aiki na da'a dukkan wani haƙƙi wanda na Allah ne shi subhanahu wa ta'ala saboda Allah ya ce ya halitta bi halicci mutum da aljamba sai dan su bauta mashi kenan haƙƙi ne akan bayu su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala wasu malamai suka ce wannan haƙƙi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa'anda suke wasanci da shi wa'anda in sun gamu da ƴan uwansu musulmi suke gaisawa suke tuntunna mu suke tuna mu juna umarnin Allah da haƙƙoƙin Allah da cewa waɗannan haƙoƙin da ke musan kanmu mu dinga sanke su domin suke mai junansu wa'azi suke mai junansu wasirci da cewa mu yi riko da gaskiyar nan mu yi riko ko da mun ga mutane sun saki ko da mun ga mutane duk sun yi talaba biya sun lalace kowa yana ra'ayi yana addini a san ra'ayin shi kowa yana saba ma Allah da aka kasance wasu saban Allah ya yawa kowa yana yi ba shi ke sa wannan saban bai zama halaka a diyan da mutane za su zama cikin sabo su kasance ba abin da suke yi sai wannan sabo wannan sabon har ya kai ya zama ba wanda ke ganin shi laifi to a wajen Allah yana na amfani shi da sabo hukuncin shi ba zai sauya ba to wa'anda suke yi ma junan su wasu ce akan waɗannan hakkokin akan hakkokin Allah subhanahu wataala saboda Allah subhanahu muna bayu suna da haƙƙi Allah subhanahu wataala yana da haƙƙi akan mu haƙƙin na bauta mashi haƙƙoƙi suna da yawa haƙƙoƙin Allah akan bayu haƙƙoƙin mutum akan kanshi maza Allah ce inna li nafsika alayka haqqun ranka ma tana da haƙƙi akan ka haka kuma haƙƙoƙi na tsakanin mata da miji haka kuma haƙƙoƙi na tsakanin da da uba haƙƙoƙi na tsakanin uba da da dukkan haƙƙoƙi ne haƙƙoƙi na tsakanin aboki da aboki da haƙƙoƙi na tsakanin mai mulki da wanda yake mulki da yake mulki Allah subhanahu wataala ce wa wasu bil haqq suke wasunci da gaskiya suke majunan su wacin su da sirri waɗannan haƙƙoƙin su ba kowane mai haƙƙi haƙƙin shi su ba kowane mai haƙi haƙin shi saboda wannan shi ne zai sa su samu tsira a ranar gobe su samu tsira a nan duniya kuma su samu tsira a ranar gobe alkiyama kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mu a cikin hadisin da Imam Bukhari ya yi tar da shi da Imam Muslim hadisin Mu'az bin Jabal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaye shi ya kai Mu'az matadin ya Mu'az ma haqqullahi ala ma haqqullahi ala ibadi yace ya Mu'az ka san menene haƙƙin Allah a bisa bayin shi Mu'az yace a Allah wa rasulullah yace haƙƙin Allah akan bayi an yi abudu wa la yushriku bihi shay'an su bauta mishi har su haɗa bautar shi da komai a suratul qul wallahu ahad ni magana akan shirka da nau'o'inta da cewa dukkan Allah subhanahu wata'ala annabawa ya zana yace da sun yi shirka da ayyukan su baki ne sun goshi Allah subhanahu wata'ala ya gani cewa shi yana gafarta ma abin da aka yi mishi kuma bayan shirka amma bai gafarta shirka kenan mu'azina al-manzo Allah yake gaya wa babban haƙƙin da ke kanmu na Allah subhanahu wata'ala wanda ya dace mu dinga yi wa junanmu wasanci da shi mu dinga tuna mu junanmu shi kaga abokinka zai kauce saboda wata matsala da ya shiga zai tsaye shirka zai hada wata Allah da ta wani dan ya samu ya hidda kan shirka cikin matsatsin da yake sai ka mai wasanci ka ce wani wannan abin da zaka tsaya da kan shi bata ne wannan abin da zaka tsaya yi ba gaskiya ba to idan muna haka nan za mu shiga cikin wa'anda ba su yi asara ba kamar yadda Allah ya ce lillazina amanu wa amilus salihati wa wasaw bil haqq sai manzo Allah ya ce shi ka san haƙƙin bayi akan Allah subhanahu wata'ala idan suka yi wannan haƙƙin nashi mu'az ya ce bai sani ba ya ce haƙƙinsu akan Allah Allah subhanahu wata'ala kan yayi musu azaba idan suka bauta mashi ba su gama bautar shi da wani ba kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mu a cikin hadisai wanda sai suna da yawa cewa duk wanda ya bauta ma Allah shi kadai bai hada bautar Allah da wani ba zai shiga aljanna ya ce a wani hadisi ke cewa duk wanda ya bauta ma Allah shi kare bai yi bauta da shi bai hada bauta shi da wani ba zai shiga aljanna daga cikin sabon shi suka yi mamaki saboda sun sa akwai wanda zai yi sabon Allah wanda manyan zunubi ya ce ko da wa in zana wa in sar abu zar ya ce manzo Allah ko da ya yi sata ya ce mamma ta la yushriku billahi dakala aljanna haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mutu bai hada bauta Allah da ta wani zai shiga aljanna Abu Dharr ya ce wa zana wa sar ya ce mishi wa zana wa sar ya ce koda yayi zina yayi zata saboda a lokacin su babban laifi wanda suke ganin manyan laifuffuka ne su ne irin su zina irin su sata saboda su ba su shirka suna ganin shirka su tunda suka yi imani da Allah da manzon shi sun gama da shirka sun maida ta shi ne yake ganin koda yayi sata yayi zina manzo Allah ya ce ma Abuzar koda yayi sata yayi zina ya ƙara tambaya hasu manzo Allah ya ce mishi wa in rabbi ma anfa Abuzar koda Abuzar bai so ba haka hukuncin Allah ya ce a wani hadisin hadisin Ibn Mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa man mata wa fi qalbihi misqalu dharratin min imanin dakala janna duk wanda ya mutu auka ma qala sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya mutu a cikin zuciyar shi akwai kwarar zarra ta imani zai shiga aljanna ko da ku yayi kaso zunuban shi sun kai na yayi kaso to zai gudu shi yasa imam ahmad yake cewa mai kawai yukhrijuna minan nar ba'da mahtaraku wa saru fahma yace yana daga cikin aqida ahlus sunna wal jamaa shine mai imani da cewa akwai wasu mutane wanda Allah subhanahu wataala zai hito su daga cikin wuta bayan sun kone sun toye sun zama gawai za a yi dosa a kawo su a wani nahar ana ce mashi nahar hayat sai a sa su a ciki sai su dinga yi tuwa kamar yadda tsirrai ke yi tuwa haka na Allah subhanahu ta'ala zai sake halittar waɗannan mutane sai ya kai su a cikin aljanna kenan wannan ke nuna wa alƙawarin Allah gaskiya ne na cewa duk wanda ya mutu bai haɗa bautar shi da wani ba to sai ya sa shi a cikin aljanna shi ko da ko ya yi zunubai wanda zunuban shi suna da yawa ya yi zunubai wanda sun kai sai an sashi guda to zai yi kaso ne ya yi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya zikir ma duk na zalika liman yasha ya ga dama mutum na iya zowa mutum na iya zowa ya yi zunuban zunuban sun yi karhin ayyukan shi na kwarai ya yi zunubai da yawa sai a diba a gani bai taba shirka da Allah ba Allah subhanahu wataala sai ya tausaya mishi ya ce ya yayi mishi shi yasa a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce girman la ilaha illallah ba wai mu gaye ta ba kawai haka a'a da ma'anoninta da sharuɗanta mu tabbaka ta a cikin ibadar bota mu Allah shi kadai ba tare da wani ba yace girmanta ya kai da za a azata a sake ni a kawo sammai da ƙasa guda bakwai sammai bakwai ƙasai bakwai ya ce da malin ta'ala inda la ilaha illallah da la ilaha illallah sai tarin jaye su a masa suke kenan wannan ke nuna mu yayi kuwa tsarkake ibada ga Allah subhanahu wataala yana da matukan muhimmanci ita ce hanyar da za ta samu cirara da kuma kiyama ita ce hanyar da za ta samu tankoda ya mutu yana yin laifi shi laifi dama ga dan adam tunda mu ba masu mai bane dole mutum zai yi laifi dole mutum zai yi rai amma dai kam idan mutum ya taima Allah bai shirka to insha Allah muna kyauta zata Allah subhanahu wataala zai kalle shi kallo na rahama ya yafe mishi kuma ko da Allah bai yayi mishi wannan laifukan ba zai shiga wuta ne na dan lokaci ya hito ya shiga aljanna amma ko duk wanda ya iske Allah yana mai hada shi da wani yana mai hada wata shi da wani to zai shiga a wuta ne yana mai dawwama a cikin har abada irin wannan shine siffa ta uku bayan sun yi imani da Allah suke aiki aiki na gari kuma suke mutunansu wasilci a bisa haƙoƙin Allah subhanahu wata'ala a bisa gaskiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sabka suna tintintin suna yi ma junansu wa'azi jiya mun karanta cewa dama mummunai na gari su ne wa'anda idan an ambaci Allah zukatansu suke kariya kuma idan an karanta ayoyin Allah suke yin imani waɗannan ayoyin suna ƙara musu imani waɗannan su ne mummunai na gari kenan wa'anda suke majunansu tuntuntuni da ranar gobe a kiyama suke majunansu tuntuntuni akan abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce su kuma wannan wa'azin yake aiki a cikin zukatansu idan suka saurara suka shi suna yin ƙoƙarin su kan suna yin ƙoƙari wannan abin da suke yi aka musu wa'azi su bar shi abin da ba su aka musu wa'azi sai su yi ƙoƙarin su aikata shi waɗannan su ne mummunai na gari Allah subhanahu wa ta'ala ce wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr kenan suke mu junan su wasanci da gaskiya wanda mun ce wannan gaskiya haƙoƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya wanda ya kamata kowa ya sani su na bauta mushi shi kadai da tsarkake ibada akan shi shi kadai da kuma yin da manzon shi koya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da gaya mu cewa wa tawasau bis sabr kuma suke mu junan su wasanci da sai haƙoƙi saboda hakuri ba karamin abu ba ne hakuri babban abu ne a cikin addinin musulunci wasu daga cikin malamai suka ce nan hakuri a bisa kira inda an ce wata wasa bil haqq yi wasunci da gaskiya lokacin da zaka dinga yi ma ɗan uwanka wasunci kamar zaka dinga yi musu wa'azi ne da su wannan gaskiya da su rike abin da aka sauka mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shine gaskiya wannan yana buƙatar kuma hakuri wasu malamai sun ce shi yasa Allah subhanahu wataala ya kawo da wasu musamman ai asabar alal adabi hakuri a bisa wannan wasuncin da aka ce a dinga yi da gaskiya wannan wasuncin yana buƙatar mutum sai yayi hakuri saboda da za mu karanta tarihin annabawa babu annabin da Allah subhanahu wataala ya sabo ko ya turo face al'umma shi sai da suka cuta mashi face al'umma shi sai da suka musguna mashi suka mai nau'i'ika na azabu baki daya wanda nan ba wayan gayin wannan abu bane amma dai tabbas mun sani cewa annabawan Allah dukkansu suna gani suna ganin azaba suna ganin musiba a musa mutanen su to duk wanda ya kama tafarki irin nasu dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu cewa ulama warfun anbiya lalle su malamai magada annabawa ne yana duk wanda ya kama hanya ta annabawa ta kiran yan uwan shi a bisa gaskiya ta yi mai yan uwan shi wasulci da su dawo su rike gaskiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya saba musu to sai yayi hakuri saboda zai cimma wulakanci zai cimma musguna zai cimma tsokana zai cimma suka za a zage shi za a ce mishi mahaukaci za a ce mishi komi da komi za a yako a watsa mishi kenan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma suke wasulci mai junan su da su yi hakuri su yi hakuri akan abin da za su cinta wasu malamai kuma suka ce a'a suna majunansu wasulci ne a bisa sai ya haƙuri a bisa da'a saboda ta an ce suna majunansu wasulci a kan su yi da'a a kan abin da allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su su biya haƙoƙin Allah to wannan yana buƙatar haƙuri saboda yau za ka gano ana saɓan Allah kuma zuciya Allah subhanahu wata'ala ya samu da ran tana son abin da ranta yake so kenan za ka gani mutum yana buƙatar sai ya kai zuciyar shi nesa sai ya yi haƙuri wasu lokuta ayyukan ɗa'a suna da nauyi suna da ɗan wahala suna da wahala wanda mutum dole sai ya yi haƙuri ne zai iya da su kamar yanzu azumin fike ga mu kuma a tsananin zafi yadda lokacin da mutum ya labe cikin ɗakin shi ya hanta ɗaukon shi na sanyi ya gama ma da madaracin zoce ya yi to babu wanda zai sani ya yi to a nan yana buƙatar sai ya yi haƙuri yana shi ne da kuma na suke cewa ana neman irin wanga haƙuri a kan da'a Allah saboda haƙuri babban abu ne a cikin addinin musulunci komi mutum zai yi a cikin shari'a Allah yana bukata kenan a kusa duka fasarar da malamai su bai in ta ta yi haƙuri wasu ci akan kira akan addini to malami dole ya zama haka kuma fasarar wasu ta cewa a kusa da'a Allah haka yin da'a ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da barin saba mashi shi ma yana bukata haƙuri saboda Allah subhanahu wa ta'ala Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga yana cewa an hura wuta ne da abubuwan da zikata suke so idan idan an mura wula da abubuwan zikata suke so idan mutum dole sai ya kai zuciya shi nesa ya yi haƙuri ne zai nisanta waɗanda abubuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta kuma aljanna an yi ta ne an kawata ta ne akan abubuwan da zikata suke tama akan abubuwan da zikata ba su so irin yanzu ga kuma yunwa da kishirwa abubuwa ne wanda kowa ya kyamata amma sai mun yi su ne za mu sami aljanna kana kwana-kwana sai ya kai daɗi sai ka ja kuma da kiran sallah an zo an tada ka tashi da kai sallah abubuwa ne wanda zuciya ba ta so amma kuma sai mun yi su ne mun aikata su ne za mu shiga aljanna kenan dukkan waɗannan abubuwa suna buƙatar haƙuri shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wanda wasu da sabu suka yi musulci da haƙuri kuma haƙuri kamar yadda Ali ibn Abi Talib ya gai a cikin wani hadisi nashi yake cewa haƙuri shi ne kan imani imani kamar jiki kan shi shi ne haƙuri yanar di yadda mutum zai ce ya yi imani ko kuma di yadda mutum yake da imani in bai hada da haƙuri ba wata guguwa na tasowa ta musiba ko ta wata fitina za ta sa ya bar wannan imanin nashi yake cewa mutum bawa ya kasance kamar yana sifanta mummuni yana sifanta shi kuma da yadda matsayin haƙuri yake tare da imani ya ce ya kasance layar abda illa rabbu bawa ya kasance bai bukatar kowa bai neman taimako kowa sai ubangijin shi kuma bai jin tsoron kowa sai zunubin da ya aikata kuma ya kasance wanda bai jin ya kasance wanda bai sani ba kunya ba ta hana shi ya je ya nemi sani ya ci gaba da cewa ku sani ya koyarwa cewa lalle shi hakuri a matsayin shi a imani kamar matsayin kai ne a jiki idan kai ya tsaye ganga jiki za ta yi ba za ta amfana da ƙwararwa ba za ta yi da haka ya ce za zahaba saboda zahaba imani idan haƙuri ya tsaye imani ya tsaye shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da wasu bil haqqi wa wasu bis sabr saboda muhimmancin haƙuri Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita haƙuri ya yi kalmar haƙuri a cikin alƙur'ani kusan su su su so godiya ga Allah subhanahu wataala ya kai kalma alqur'ani a cikin ya kai kalma hakuri a cikin alqur'ani wani lokaci Allah zai umarta mu da mai hakuri saboda muhimmancin hakuri saboda da hakuri ne ake samun duk abin da ake so Allah subhanahu wataala wata a wani wayan umarnin da yake da muyi shi yake cewa ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun wani wajen yake wasu saboda illa billah ana Allah subhanahu wa ta'ala yana wannan yana cewa ya ku wanda ku imani ku yi hakuri ku fara duku da hakuri ku yi ribati shine ku yi tsaye ku tsaya a bisa kawunan ku kare addini ku yi tsoron Allah kuma ba mamaki za ku rabu da Allah ku malamai suka ce mai yawanci inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da Allah yana nan da yake lalle tabbas idan kuka yi idan kuka yi haka to za ku samu rabu wani wajen ya ce wasu ne ka yi haƙuri ba ma samu ka illa billah haƙurin ka ba zai shi a ko'ina ba sai a wurin allah subhanahu wa ta'ala a wani waje allah subhanahu wa ta'ala ya sa haƙuri shi ne sharadi shi ne sharadi wanda sai mai rubo da shi za mu samu nasara da muke da allah subhanahu wa ta'ala yana nan akan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suke wajen yaki yake cewa wala in tasbiru wa taqu wa ya'tikum min fawrihim hadha yudilu rabbukum bi khamsati alafi min al-malaikati muslimin yake gaya muke lallashi sahabbai sun zo a wajen yaki suna ganin cewa wa'anda za su yi yakin tare da su sun yi su yawa sun dumka su yawa suna ganin sun yi su kai suna iya cin nasara a kansu Allah subhanahu wataala yake cin musu a ba haka nan bane idan har kuka yawo kuka yi tsoro na suka zo muku a wannan wurin na malamai suka ce a yinin badar shi ne wayatun kullum faure malamai suka ce a yinin badar kenan Allah subhanahu wataala ya ce yubidu rabbukum bi kamsu kalafin min al-malaikati saboda Allah subhanahu wataala zai kara mu zai turo zai ba ku taimako na sosawa na malaiku dubu ɗari kamsu ta'ala dubu biyar na malaiku su zo daga su sabbo daga sama su yaƙi wa'annan kafata kuma haka akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sahabban shi sun waje hanci sun fuskanci mutum ɗari tara dubu ba da ‘yan kai na dafarai su kuma alhali suna su ɗari uku da goma sha su ɗari uku da ‘yan kai a bisa sabanin rubaya amma a haka nan waɗannan sahabban suka ci nasara a kan waɗannan kafirar suka kora su suka kashe na kashewa suka kama na kamawa suka ɗaure saboda ni saboda sun yi haƙuri allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su da yi haƙuri da aka komai a cikin lamar da duk abin da mutum yake yi ko ma na menene idan ya yi haƙuri lamurra addini ne lamurra yau da gobe ne idan ya yi haƙuri ya yi da abu za ka ga ya ci nasara shi yasa wani malami yake waka yake cewa in ni ra'aytu fi ayyami tajribatu bi sabri aqibatu mahmudat al-athari wa qalla man shakka fi amri taqallabahu wastashaba as-sabra illa nala bi zafar yake cewa ya gani a cikin kwanuka a cikin tajriba a cikin yau da gobe na kwanuka cewa akwai tajriba ya ce ni da aikin fil ayyamin tajriba ya ce ya gani a cikin wannan yau da gobe da kwanuka ya ce ni sabr akibatun mahamuda da lalle hakuri yana da wata makoma wadda abun murna ce tasirin ta tasirin hakuri abun murna ne kenan duk yanda mutum ya kasance cikin wahala ya ce wa qalla man jadda fi amri talaba duk wanda yayi kokari a cikin wani abu yake nema ya ce wasu sahaba sabra ya jawo haƙuri ya gama tare da shi illa na da bizafa sai ya samu kaso wanda yake mai yawa a cikin wannan abu kenan duk abin da mutum ke yi diyan da mutum yake wahala yau da gobe lamarin addini ne kake yi ta wa'azi kake ganin mutane ba su saurare mutane na cutar da kai diyanka da sun yi to a bige su saboda kana malam ko kuma a makwabta ne ake musguna ma ake ma abubuwa ga sanar idan ka yi haƙuri ƙarshe sai ka ci nasara sai ka ga waɗannan masu cuta masu dawo suna da kusawa a gaban ka suna gaida ka suna girmama ka suna mutunta ka wannan abu ne wanda a cikin lamurran rayuwa ma haka yake da mutum zai tambayi da tijawa za ka gani a kullum wasiyar da tijawa za su dinga yi wa matasa cewa ku yi haƙuri in karatu ne kake za ka gana ce ma ka yi haƙuri saboda an san idan ka yi haƙuri na ɗan lokaci ne za ka ci kuma wannan karatu za ka samu riba wannan karatu in arme ne aka yi za ka ji da amarya da ango kowa ya zo yi musu musulci za ka yana cin su ya haƙuri ku yi haƙuri saboda ni an san idan suka yi wannan haƙurin za su samu rayuwa wanda take mai daɗi a cikin gidansu idan suka yi riko da wannan haƙurin ba za su samu saɓanin da har za a zo a ce ga su ba sun kasa jin daɗin rayuwa a cikin zaman su ko har kai ga rabuwa in har za su yi wannan haƙurin to za su samu nasara a cikin wannan zamantakewar tasu wajen aiki ne mutum yake aka kai ka yau koyon aiki za ka ji ana ce maka yawo wani ma da kankani ya sha wahala iri kaza wani ma da kankani ya sha wahala iri kaza duk wanda ka gani duniya a matsayin da yake ba kai tsaye bane ya zama abin da ya zama a hankali a hankali kuma ba komai ke kawo wannan ba sai haƙuri shi yasa Allah subhanahu wata'ala shi yasa wanga malamai yake cewa wastashabu sabra illa nadal sabra ya kama haƙuri ya rike shi ya taure shi ya zama haƙuri shi ne ma'abucin shi to lallai tabbas sai ya samu kaso wanda yake mai yawa a cikin duk abin da yake nema a ibada ce kake yi kana jin nauyi kana jin nauyin ka mutu mutane a ce ma ga can ustaz kala kana koyo cikin abokan ka ba ka so in zaka taya makaranta kayi girman da lega sun kai su ba su zuwa makaranta kai kuma kana ka kai warin su ne a shekarun ka suna ganin zuwa makaranta kauyanci ne kai kuma a haka nan kana ɗan jin nauyin ka ɗauko ƙur'ani ba ka so ka gamu da su ɗan kasa ma iske to ka yi haƙuri idan ka yi haƙuri za ka gani ba mamaki wa'annan sai sun dawo baki ɗaya sun zauna a gaban ka kana koya musu karatu kenan wannan kirgawa akwai yana da matakan muhimmanci a cikin rayuwa yau ana shi yasa wani wajen Allah subhanahu wata'ala yake yabo yake jinjina ga bayan shi masu haƙuri yake jinjina akan bayan shi na gari wa'anda su suna da haƙuri yake gani akan ayyu yake cewa izu inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab lalle mu mun same shi mai haƙuri ma danna da wannan bawa mai mika wuya mai yin biyayya ga Allah subhanahu wata'ala kana gani manzila haƙuri ne matsayin haƙuri da muhimmancin da muhimmancin shi yasa annaba ayyuba ya samu ga falalar Allah subhanahu wataala ya yabe shi yana cewa inna wajadnahu sabir lalle mun same shi mai haƙuri ni'mal abd ma dalla da bawa innahu awwab lalle shi ne mika wuya Idan wannan ba karamin falala ce ba Allah subhanahu wataala ya kai yana yabanka saboda haƙurinka annabi ayyubu Allah subhanahu wataala ya jarabta shi ya jarabta shi da ciwo ya dade da wannan ciwon bai warke ba alhali annabin Allah ne da zai daga hannu sama ya addu'a da Allah kai tsaye zai yaye mishi amma ya tsaye ta hakuri da wannan ciwon yana cewa rabbi inni masani yadurru wa anta arhamur rahimin ya Allah lalle ni ciwo ya same kuma kai mai rahama ne mai jin kai Allah subhanahu wata'ala ta kashafna ma bi duk muka yaye mishi abin da ke gare shi na wannan ciwo amma duk da haka Allah subhanahu wata'ala yake yaban shi yake girmama shi yake siffanta shi da wannan siffar ta hakuri yana cewa lalle mun same shi mai hakuri haka kuma Allah subhanahu wata'ala yake cin manzon shi fasbir kama sabar ulul azmi min ar-rusul yake umarta manzon shi sallallahu alaihi wasallama da yayi hakuri kayi hakuri kamar yanda mafi girma na annabawa suka yi haku saboda ulul azumi na rusul wasu ne daga cikin annabawa Allah subhanahu wata'ala ya keɓance su ya bambanta su ya ɗaukaka darajarsu a kan sauran annabawa saboda abin da suka samu na azabtarwa saboda wahalar da suka sha wajen yaƙi da mutanen su lokacin da aka turo su Allah subhanahu wata'ala yake gaya wa manzon shi yake lallashe shi da cewa ka yi haƙuri kamar yadda wa'annan bayan Allah su ma suka yi haƙuri ka yi haƙuri kamar yadda suka yi haƙuri ina wannan ke nuna cewa duk abin da bawa zai yi idan Allah subhanahu wataala ya kyale manzannin shi an cutar da su dan ya ce su yi hawo dan ya saka musu da lada hawo kenan dukkan mu ba mu wuce Allah subhanahu wataala ya kyale kan ba a cikin kowane da haka dole sai mun yi rija hawo ya zama ma'abucin mu a dukkan lamarin mu duk inda za mu yi zamana akwai hakuri cikin aljihun mu kana tayyawa wani dan karama zaki zagin da da kana iya tsayawa a komi saboda shi amma sai ka tana da faɗa Allah subhanahu wa ta'ala inda ma yuwaffa sabirun ajrahum bi ghairi hisab cewa masu haƙuri suna kwasan ladarsu ne suna iska ladarsu ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da hisabi ba tare da kididdiga ba Allah subhanahu wa ta'ala bai sa mu haƙuri ba ce in kai haƙuri akan wani abin da ka gani ka kyamata akan wani zunubi gashi ba abin da ya hana kai wannan zunubin sai tsoron Allah kai ya huri akan zucce ka tana so ko kuma aka cutar da kai kana da incin karama ka kira mawa kai ya haƙuri aka musguna ma kai ya haƙuri Allah subhanahu wataala ya ce inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab lalle masu haƙuri suna kwasan ladar su ne suna isin ladar su ne a wajen Allah subhanahu wataala ba tare da jijjiga Allah bai ce lada goma wasu ayyuka Allah subhanahu wataala ya ce idan mutum ya yi lada kaza za a bashi idan mutum yi lada kaza za a bashi amma Allah ya ce as-sabiru ne yufuna ajrun bi ghairi hisab masu hakuri su suna kwasan ladar su ba tare da wani hisabi ba idan Allah subhanahu wataala ba zai kididdiga ba zai kwasa ne iya abin da ya ga dama ya basu idan Allah subhanahu wataala ya musu alƙawari da lada wanda bai samu wani aiki irin ta ba ya musu alƙawari da cewa lalle za su kwashi lada wanda take mai dumbin yawa haka kuma Allah subhanahu wataala yake cewa يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقول عتي أقول لي لو فللا سوى قول الله سبحانه وتعالى يكي يتم وانا آية سوى يا قوانا من الإيمان وكام قوى استعينوا بالصبر والصلاة ku dogara ku kama kawa da sallah da kuma haƙuri da haƙuri da kuma sallah lalle Allah subhanahu wata'ala ya kasance yana tare da masa ka gani Allah subhanahu wata'ala ya ce ya kasance yana tare da kai wannan kadai ya ishe ka karanci wannan kadai ya ishe ka zama wali wali da kuka ji ana ta kai wali wali ba wani abu ba kowane dan adam kowane bawon Allah yana iya zama wali idan Allah subhanahu wata'ala ya kasance da kai kamar yadda mun gai a wani hadisi baya Allah subhanahu wataala idan ya so bawo da Allah ya kasance da kai zai so ka ya ce inna Allaha ma'as sabirin Allah subhanahu wataala yana tare da masu hakuri idan ka gani da Allah subhanahu wataala ya kasance tare da kai wannan taron da yake da kai a cikin gudu Allah subhanahu wataala ba zai tabbar ka kai ta lafiya ba ba zai taɓa bari ka samu cikas a addini ba kuma ba zai taɓa bari makiya su cuta ma ba kuma ba zai taɓa bari ka da yunwa ba ba zai taɓa bari ka da talauci ba Allah subhanahu wata'ala zai kasance tare da kai da Allah subhanahu wata'ala ya so bawa yana kasancewa shi ne ganin shi yana kasancewa shi ne jin shi yana kasancewa shi ne komi na shi kai in aka taɓa shi ma Allah subhanahu wata'ala na cewa man adali waliyan faqad azantu bil harb duk wanda ya adawa da majibin da waliyina to ya shirya na ina shelai yin yaƙi da shi idan wanda ke nuna masu haƙuri haƙuri ba ƙaramin daraja ba ce allah su ba mu wata ala ce wata wasu musamman suke majunan su wasu da da su yi haƙuri saboda haƙuri yana da girman gaske a cikin gayya addini allah su ba mu wata ala ya ce inna allah masu adalci wannan kadai ya ishe haƙuri ya kasance babban abu ya kasance kowa ya siffanta da shi kenan waɗannan su ne su koro wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala ya goya da ya ce wal asr na rance da lokaci inna al-insana la fi khusr lalle mutum dan adam yana cikin asara yace illal ladina amanu su ne sai dai wa'anda suka yi imani su ne wa'anda ba su cikin asara suka yi kuma aiki na gari wa amin salih suka yi aiki wanda yake aiki mai kyau da wasu bil haqq suka yi aiki suka yi wasanci da gaskiya wata wasu musamman kuma suka yi wa junansu wasanci da haƙuri shi yasa da ba mu shafi ne rayu maula yake cewa wannan yin surar tana da girma yake cewa lauma an zara lawo hujjatan ala khalqi illa hadhihi sura la kafat da a ce Allah subhanahu wa ta'ala bai sabkar da bai sabkar mu al'umma ba wata hujja a ban kasa sai wanga sura kadai ya ce da ta ce su saboda adam abinda ta kunsho na addinin musulunci baki ɗaya da a ce dukkan mu za mu yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala mu yi aiki na kwarai mu tsarkake ibada da Allah shi kadai bauta mishi yanda ya umarni kuma mu yi aiki yanda manzon shi koyar kuma mu dinga yi ma junan mu wa'azi mu dinga yi ma junan mu wasanci da gaskiya mu dinga yi ma junan mu wasanci da abu yace wannan hujja ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala a ce ita kadai ya sabkar da ta ishi bayan shi da wannan kirna wannan sura sura ce babba tare da cewa idan za mu kalli ayoyinta za mu gani sura ce wadda take takaitacciya tana da aya a cikin layi ne take a rubutun alƙur'ani amma kamar imamu shafi ya ce da allah bai saukar da wata sura ba bai saukar da wata aya ba sai wannan sura ita kaɗai da ta ishe kuma lalle tabbas da ta isa saboda sura ce wadda ta kunshi dukkan lamarin addini a nan kuma lokacin da ya yi abinda muka rinka daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana subhanaka allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk